أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلوك من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم رب يسر ولا تؤسف أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته kuɗubar mu ta yau da yajen Allah subhanahu wa ta'ala za ta yi magana ne akan wadatuwar zuci waraka shi. Kuɗubar tana farawa da kamar haka. Godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya halitta ɗan adam cikin kyakkyawan sura. Kuma ya yi masa ni'imomi kala-kala daban-daban wasu kana iya ganin su wasu kuma ba ka iya ganin su. wanda dai Allah subhanahu wataala ya riga ya faɗa cikin alƙur'ani mai girma ya ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha in ka ce za ka rika ji ka kirka irin yawan ni'imomin da Allah ya yi maka Allah ya ce ba za ka iya kirka yawan ka isa ba domin ni'ima kawai ta gani da aka yi maka ta fi komai ka ƙara kallo ni'ima ta lafiya to wanne za ka kirga ne wai ga sunan dai da yawa muna godiya ga Allah muna cewa alhamdulillah tsira da amincin Allah tsara tabbata ga kayan abin halitta annabin mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama gani da iyalan gidansa da sahabbansa baki daya wanda yake cewa warda bima qasamahu Allah laka takun azlan nas kawadatu da rabon da Allah subhanahu wa ta'ala ya baka sai ka kamanto mafi wadatuwa cikin mutane kuɗiban ta ci gaba da cewa bayan haka ya ku yan uwana musulmi mu ji tsoron Allah a ƙiƙanin jin tsoron Allah mu kuma gyara zantuttukanmu maganganun da muke faɗa da kuma ɗabi'un da muke nunawa in muka yi haka sai ya zamanto ayyukanmu sun gyaru lahiranmu kuma ta yi kyawu kamar dai yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa yake cewa يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما معنى الله سبحانه وتعالى yake cewa ya ku wanda kuka imani ku ji tsoron Allah hakikanin jin tsoronsa in kun tashi za ku faɗa magana ku faɗa magana wacce take ta gaskiya in kuka yi haka Allah zai gyara ayyukanku ya kuma gafarta zunubanku duk wanda yayi wa Allah subhanahu wataala da manzansa da'a biyayya to hakika wannan bawan ya samu rabota rabota mai girma kutuban ta cigaba da cewa ya ku yan uwana a cikin imani da yawa daga cikin mu mun ga nau'ukan mutane daban-daban a cikin rayuwarmu musamman ma a cikin wannan zamani da muke rayuwa daga ciki akwai wanda baya wadatuwa da abin da Allah subhanahu wataala ya baki ko da ko Allah zai mallaka masa taskan ƙasa gaba daya dukkanin kuɗin da ke duniya a ce shi ya mallaka to za ka ga ba zai wadatu ba kullum sai ya ta tunanin yaya za a yi ya ƙara kuɗin ya ƙara ƙaruwa ko ba haka yake faruwa ba ne Allah ya yafe mana za ka tarar da shi ba zai wadatu ba da ina zai rarumo ina zai rarumo yaga ya tara tarin abin duniya ko da ko wannan kokarin nasa na neman duniyan zai sa ya rasa addininsa zai sa ya rasa kyawawan ɗabi'ansa kai wani ko da zai rasa lafiyarsa da hankalinsa in dai duniyar za ta samu to a shirye yake sai haka za ka tarar da wannan mutumin tunaninsa shi ne yaya za a yi a kama duniya baccinsa ya ƙi yin baccin domin ya yi yunƙuri dai ya samu duniya za ka tarar da gaba ɗaya ya miƙa lamarinsa zuwa ga duniya daga ciki za ka ga yana cewa wani riba muka samu yau a duniya riban kuɗi nawa muka samu za ka tarar da shi yana cewa hasaran nawa muka yi ta wani hanya akai asararsu za ka tarar da shi yana ta tunani yaya zai tara wannan duniyar ta hanyar halal ko ta hanyar haramu cikinsu ne za ka tarar da wani yana cewa da ya ji kunyar duniya gwamma ya ji kunyar lahira Allah ka kare mu ka nisanta mu ka azurta mu da wadatuwa ta zuciya za ka tarar da wannan bawan Allah ba komai bane a wurin shi dan ya yanko ƙarya ya yi maka ya yi ma iyalansa ko ko ya yi ma mahaifan nasa ballantana kuma al'ummar da ke kewaye da shi yaudara kuwa ita ce abin da za ta zamanto first priority naki yaya zai yi yaudare ka ta wani hanya zai fito ya fito maka ta hanyar addini in ya ga cewa kai mutumin addini in ya ga kai dan siyasa ne ya fito maka ta hanyar siyasa in ya ga kai dan ba ruwanmu ne ya fito maka ta hanyar ba ruwanmu haka nan za ka tarar da al'umma su kai duk ana yi ne domin ƙoƙarin tara duniya Allah ka kare mu ka kare zuri'anmu me yasa wannan bawan Allah ya fada wannan tarkon ne wai saboda ya mika kansa ga duniya sai duniyar kuma ta bautar da shi Allah ya ce mana shi yasa za ka ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa cikin hadisi da ka haddace sai ta abdu dinari wa abdu dirham bawa wanda ya shagaltar da rayuwarsa wurin neman dinari da dirhami ya halaka kuma ya wahala haka nan bawar da ya wahalar da kansa ya ƙarar da lokacinsa yaya za a yi kawai ya samu abin da zai sa a cikin shi manzon Allah yake ya halaka inai mai musulunci yake nema musulunci yake ka striking the balance ka tsaya ka tsaki ka nema duniyarka ka nema lahirarka ba tare da ka cutar da ɗaya daga ciki ba shi sa Allah subhanahu wata'ala yake cewa wabtagi fi ma ataka Allah daral akhirah wa la tansa nasibaka min ad-dunya ya kai dan uwana a cikin addinin musulunci ka ga rashin wadatuwa ta zuciya to azaba ce tun daga nan duniya kafin mutum ya je lahira yana daga cikin dalili mafi girma da Allah subhanahu wata'ala ke kwace albarka a cikin dukiyar mutum a cikin rayuwar mutum a cikin lokacin mutum domin mutum zai ta gani cewa to yanzu ina tara dukiyar nan har yanzu ba su kai yadda yake so ba ko ba za su taɓa kaiwa ba ko wanda ya fi kowa dukiya a duniya gaba ɗaya har yanzu bai zauna ba fa ƙara neman ta yake a afirka wanda ya fi kowa dukiya a abin da ake iya gani a zahiri har yanzu bai kwanta ya huta ba ko ba shi bane wancan mutumin ya kwanta ne bai kwanta ba domin har yanzu yana ganin da sauran aiki ba sai mun ƙara tarawa sai mun ƙara nema ba mu Legas, ba mu Abuja ba mu Dubai ba mu can haka nan kuma zai ƙarar da rayuwarsa Allah ya Allah ya bai mana mutu ba saboda haka azaba ne rashin wadatuwa ta zuciya kai ka roki Allah subhanahu wataala dan naira ɗari biyun da ke a juhunka da ɗari biyar ɗin da ke a juhun wancan da iya sa ka wadatu kaka ƙarar da lokacin ka wurin neman ya ki halal ya ki haramu ya kai ɗan uwana da kake sauraron mu a daidai wannan gaban yana daga cikin dalili mafi girma na kwace albarka a dukiyar mutum a rayuwar mutum raunin imaninsa da Allah maɗaukakin sarki da kuma rashin tarbiyyantar da zuciyarsa kan wadatuwa zuciyanka tafi ta wadatu da abin da Allah subhanahu wata'ala ya bata domin dan uwana da kake sauraron mu idan kana son ka gano haƙiƙanin talaka ko haƙiƙanin matsiyaci ko ko kana son ka gano haƙiƙanin mawadaci dan uwana duba ka gani ka auna shi idan mutum ya zamanto yana da wadatuwa ta zuciya to wannan mutumin ya zamanto mai arziki sosai domin za ka tarar da shi ya samu wata kawa wani irin kwalliya ta yadda da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya masa za ka tarar da shi a cikin al'amarinsa da ya sa a gaba Allah subhanahu wa ta'ala yana sanya masa albarka ko da ko babu abin da ya mallaka sai abin da zai ci a gidansa na wannan ranar Allah maɗaukacin sarki ya fara a cikin alƙur'ani mai girma yake gaya wa annabinsa annabin ya gaya wa al'ummarsa yace wa'mur ahlaka bis salati wasbir 'alayha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit taqwa ma'anar wannan ayan Allah subhanahu wata'ala yake gaya wa annabinsa da ya gaya mana ka umarci iyalanka da su zamanto masu yin bauta ga mahaliccinsu kuma su yi haƙuri kan bauta ta Allah domin za ka ga abubuwa daban-daban shin bautan Allah ne ko ba haka ba za ka gani lokacin sallah ya yi lokacin wani kasuwancin naka sai ƙara buɗewa Allah ya maka haka ne ya jaraba ka ya gani ya za ka yi ga sanyi kana bacci ka ga an kirawo sallah baccin ya koro daɗi haka nan za ka yanke ka tashi ka fito haka duk abin da ka auna sai ka tarar da shi da wani irin nau'i wanda ana bukatar hakuri ga azumi nan iri iri kana ji kana gani kana so ka ci abincin amma saboda addinin ka ya ce yi hakuri na wasu awoyi haka nan za ka hakura ko haka nan Allah subhanahu wataala ya gaya maka a wancan ayan da ka haddace واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكثيرة إلا على الخاشعين الله يكي لا نسألك رزقا باب وند زي زو لاهرة الله يتركي شي يتنبيه شي جمع كزونا لاهرة باتارة كذا من تومي وكتب الدنيا الله يكي با وند زام تنبيه Zari a tambaye ka, ta yaya, ta yaya, ka tara wannan kuɗin naka, abinda Allah ya yi alƙawari ke amma Allah ba zai tambaye ka ba dan me yasa baka zaman to mawadaci ba ko mai arziki ba a na ji a tambaye ka ta yaya ka samu wannan naira goma da ke ajiyunka ga wancan ya ci ayi dubu ce to wannan dubun ba za a tambaye ka yaya kai ka same ta bayan an tambaye ka kayi bayani filla filla hanyoyin da kake samun kuɗinka Allah ya yi alƙawarin kuma sai ya tambaye ka ta wani hanya da wani hanya kake kashe wannan kuɗin Allah dai ya faɗa la nas'aluka rizqa ba za mu tambaye ka ba dan me yasa baka zaman to mawadaci ba Allah ya ce la hanu narzuqu mu ne muke azurta ku ko akwai wani wanda ya sai azurta kanshi ne babu wani mahaluki da ya isa ya azurta kansa shi yasa wancan hadisi da ka haddace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa hadisin kudusi ne yace da mutanen duniya gaba ɗaya za su taru duk yawansu kowa ya yi maka gudunmawar naira goma goma dan wai ka zamanto mafi arziki a duniya Allah yake ba za ka zamanto ba in je ban nufa ba da za su taru gaba ɗaya sai kuma sai sun talauta ka duk inda aka san akwai arzikinka a rika zuwa ana konawa ana cinna masa asara Allah yace in ban ga dama ba ba za ka zamanto matsiyaci ba saboda haka kai ɗan uwa musulmi ka samu ƙoƙarin wadatuwa ta zuciya sai ka zamanto cikin wannan da Allah yake cewa wal aqibatu li taqwa kyakkyawan makoma tana nan ne cikin jin tsoron Allah Allah ta da samu da jin tsoron Allah wannan ita ce hutuba ta farko hutuba ta biyu tana farawa da godiya ga Allah subhanahu wataala da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama hutuban ta ci gaba da cewa ya ku yan uwana musulmi mutuna wancan zancen mana wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa Allah madaukakin sarki inna Allah tabaaraka wa ta'ala yasali 'abdahu bima ata ma'anarsa manzon Allah yake cewa lalle Allah madaukakin sarki yana jarabtan bawansa da abin da ya bashi faman rabiya duk wanda ya wadatu ya yadda bima qasamahu Allah azza wa jalla lahu da abinda Allah subhanahu wata'ala ya tsaga masa kuma ya baki barakallahu lahu fihi wa wasi'ahu wa wasa'ahu Allah zai sanya masa albarka cikin wannan abin da ya bashi kuma Allah madaukakin sarki ya ƙara wadata shi manzon Allah ya ci gaba da cewa sallallahu alaihi wa sallama wa man lam yarda wa man lam yarda duk wanda bai yarda ba lam yubarik lahu Allah ba zai taɓa sanya masa albarka cikin abin da Allah ya bashi ba Imam Ahmad ya ruwaito wani dan uwana da kake sauraron mu a daidai wannan gaba idan muka waiga kuma mu ƙara kallon wancan ɗayan bawan Allah wanda yake ji talaka ne wanda ba shi da wadatuwa ta zuciya za ka tarar da shi da zai mallaki duniya gaba ɗayanta da abin da duniyan take ci sai dirhami kwara ɗaya in aka san mu ne mu ce sai naira ɗaya ce kawai ba tashi ba lara'a ginahu fi zalika dirham lokacin idan ki zai rige ta kalla fa ya mallaki duniya da abin da duniyan take ciki sai naira ɗaya kawai bai mallaka ba musulunci yace sai idan shi ya rufe sai ya rika kallon ai arzikin shi yana cikin wancan naira ɗaya ne sabida haka ta wani hanya ce da wani hanya zai bi da mulki wancan naira ɗaya da ta rage Allah mun tuba Allah ka yafe mana fala yazalu fakiran hatta yanala ba zai gushe ba yana ganin kansa cewa shi matsiyaci ne talaka ne har sai yayi yunkurin da zai yi gurin ya mallaki wannan Allah madaukakin sarki ya faɗa da zai koyi da ya kalla abin da Allah yake Allah yake man kana yuridu harqal akhirati nazid lahu fi harsi duk wanda ya zamanto burinsa da kwaɗayinsa shine yaya za a yi lahiransa ta yi kyawu Allah yake nazid lahu fi harsi sai mu ƙara masa kwaɗayin lahira yaya zai yi ya gyara kuma lahirar tasa Allah ya ce wa man kana yuridu harfad dunya wanda kuma kwaɗayin jiki ne yaya zai yi ya tara duniya ta wani hanya ne duniyarsa za ta yi kyau ba ruwan shi da lahira Allah ya ce yuki minha sai mu bashi lahira sai mu bashi wa ma lahu fil akhirati min nasib Allah ya ce sai kuma ya zamanto ba shi da rabo a lahira ɗayan ayin da ka haddace shine Allah subhanahu wataala ya ce sai ya bayar ga wanda ya so ga wayanda ma suka fi yadda lahirar ta su Allah ya ce ba dukan su bane kuma muke ba su duniyar na Allah ya yafe mana a irin haka ne zaka tarar da mutum sai ya je lahira sai ya gabe da wani aiki kuma wanda zai sa ta aljanna yaya ta shi ai ka riga ka siyar da lahiranka tun a can duniya ya kai ɗan uwana wadatuwa ta zuciya da yarda da rabon da Allah subhanahu wata'ala ya baka na arziki da rashin tambayan mutane da kuma dogon wuya ta hanyar leka abubuwan da Allah ya mawasu da sa rai ko da sa rai cikin abin da Allah subhanahu wata'ala ya ba wasu kai ma sai Allah ya baka in baka yi haka ba to zai zamanto dalili mafi girma wanda Allah subhanahu wata'ala zai baka albarka a cikin abin da ka sada ko da ko arzikin ka zai zama to kadan ne kowa ya ga abin da ya faru a cikin wannan siyasa da aka yi za ka ga mutum mawadaci ne amma kan abin da bai taka kara ya karya ba ya zubar da mutuncinsa ya zubar da mutuncin al'ummarsa Allah ya ce mana da yawa daga cikin malamai an faɗa wannan karfar Allah ya fi mana da yawa daga cikin ƴan siyasa an fada wannan tarkon Allah ya fi mana ga wadan siyasa sai yana mun dariya Allah mun tuba Allah ta yace mana ba abin dariya bane ba abin dariya bane siyasar yanzu ma kokari ake a murda siyarinta a juyatinta sai da sai ta koma ta addini alhamdulillah an yi siyasa lafiya lau karo na farko ba a yi yunkurin sanya addini a ciki ba jidda waɗanda ba musulmi ba sun riga sun faɗa tun karan farko cewa church will be high karara sun faɗa wannan amma da aka bai wani tasiri ba na wani abu a gani to amma wannan karan da siyasar da ke zuwa gaba mu ƙara dagewa da asuwa Allah ya ƙara karewa akwai wani abu yana nan yana yawo a social media wani rubutu da wani bawan Allah ya yi ɗan saudan Kaduna ne David Yaƙub Azman ina ganin wayanda da yawa da muke da cikin mutane da muke nan masallaci kowa ya ga wannan rubutu wannan rubutun yana da matukar muhimmanci jami'an tsaro su yi tsaye akan shi in ba haka ba rikici da musiba da zai jawo mana a Kaduna Allah ne kaɗai zai iya tsaye da shi mutum ɗaya zai zauna a ɗakinsa ya saƙa ya saƙa ya saƙa ya saƙa sai ya tura ma al'umma daga cikin kiraye-kirayen da yake ciki cewa dole ne sai an yi wancan kungiya ko ko a cikin wancan kungiya in ba haka ba kaza da kaza da kaza da kaza da kaza aka lissafo shi ina son al'umma na wannan jiha murungumi da bi'a na zaman lafiya kowa ko kana wancan jam'iyyan ko kana wancan ɗayar babu abin da ya kai zaman lafiya mahimmanci a rayuwarsa. Mu lura da abu ɗaya, siyasan zai zo ya wuce, ko ba zai wuce ba, zai wuce, amma mu da muke zaune a ƙasa ba ko a jiya, za mu wuce ne, bayan siyasa muna nan muna nan saboda har karka yadda kai dan uwana da kake sauraron mu kan siyasa ka yadda ka rasa ranka karka yadda kan siyasa ka zubar da jininka ko ka zubar da jinin wani domin bayan wucewar siyasa haka za ku koma kuma ku ci gaba da zamantakewa saboda haka kowa ya tsara buɗe idansa siyasa haƙƙi ne na al'ummar ƙasa ko ƴanci ne na al'ummar ƙasa kowa ya fita ya kaɗa ƙuri'arsa da yake ganin cewa wanda ya zaɓa shi ne zai iya tsare masa mutuncinsa da addininsa kowa na da wannan ƴanci musulmi na da wannan ƴanci wanda ba musulmi ma na da wannan ƴanci fatar mu Allah subhanahu wata'ala ya nuna mana ƙarshen siyasar lafiya kira na gaba da yawa daga cikin al'umma musulmai da wayanda ba musulmai ba ba su fito ba ta haɗa ƙuri'an nan a cikin kashi ɗari kashi talatin ne aka iya fitowa ta haɗa ƙuri'an nan idan ka kamar da hausa ka ce cikin mutane ɗari da suka cancanci ta haɗa ƙuri'a to mutane talatin ne suka ci sauran mutane saba'in kowa ya zauna a gida ya mimmiki kafa dan uwana ta sa a ranka ƙuri'arka ƙwara ɗaya tana da matuƙar muhimmanci a ƙasarka a kuma jiharka ita ne za ta iya samar maka da abin da kake fata a ranka ko kana jam'iyyar da ke kan mulki ko kana jam'iyyar da ke adawa ka sa a ranka wannan ƙuri'ar ƙwara ɗaya ita ne za ta iya haifar maka da canjin da kake buƙata in ba so kake ka cire gwamnati da ƙuri'an nan naka kwara ɗaya ne in so kake gwamnati da dawwama da ƙuri'an nan naka kwara ɗaya ne za a iya saboda haka al'umma musulmai ana kiran mu cewa kar mu yadda mu zamanto cikin masu tashi tashina kar ka yadda kan wani ɗan siyasa ka rasa ranka kar ka yadda kan wani ɗan siyasa ka rasa dukiyanka ko lafiyanka ko wani yanki na jikinka ko wani abu makamancin haka Allah ya ba mu ikon gyarawa Allah ya ba mu ikon gyarawa Allah madaukakin sarki ya riga ya faɗa a cikin alkur'ani mai girma qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru ma'anar wannan gaban shine Allah subhanahu wata'ala yake cewa a gaya wa mutane Allah ne kadai ke iya shimfiɗa arziki ga bayansa shi ma ga wanda ya karkai tunanin wane in ka zaɓe shi shi ne zai azurta ka ƙarya ne kowa ne in na zaɓe shi shi ne zai tsiyata ka ƙarya ne Allah ne kaɗai ka iya azurtawa shi kaɗai kuma ka iya sa ka zaman to ba mai arziki ba Allah ya ba mu ikon gyarawa ya kai ɗan uwana saurara ka ji da yawan mu mun fada cikin wannan tarkon na rashin yin arziki ta da yi kwara ɗaya shine yawan aiki aikace-aikacen da muke yi na saban Allah. Da yawan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama shi ne ya faɗa yake cewa wa innan rajula da yi ƙoramar rizka bi zambin yusibahu. Ɗaya daga cikinmu, haka kenan manzan Allah bai ce ni ba, bai ce kai ba da kake kallo na yanzu. Sai ce ɗaya daga cikinmu, kenan ɗaya daga cikinmu zai yi a hawa kan kowa. cewa Allah yana hana shi arziki saboda zunubin da yake aikatawa tsakanin shi da Allah idan yanzu ya rage gare ni na koma gida na duba shin wai wani irin zunubi nake aikatawa tsakanina da Allah wanda yasa har yanzu muke wannan mataki kai ma sai ka duba wani irin zunubi ne kake aikatawa tsakaninka da mahaliccinka da yasa har yanzu wayanda ka taso tare da su gashi nan su sun samu wadata kai kuma har yanzu kana nan dai ba mamaki wancan da yake kallo na ƙarya ne da yake cikin sana'arsa ko wurin aikinsa wancan yaudara ne wancan gashi kowa ya tsaya ya kalla zunubi kwara ɗaya da kake rainawa shikenan Allah sai amfani da shi ya halakar da su ko Allah ya faɗa ai wa tahsabunahu hayyinan wa huwa inda Allah azim zaka ga wani ya ta yin mata matan zunubi Allah ya kare shi ba wai Allah ya manta shi bane a Allah ya mata wani tarko ne tarkon talala ko kamar abin da Hausawa suke cewa wai wai bijiman sarkin fawa sarkin fawa in ya so saniya ba zai ta kiwonta bane yana ba ta abinci tana ƙara kiba tana ƙara ƙatotuwa ko ranar da zai yanka zai yi tausayinta ba zai yi tausayinta ba to haka wanda ka san yana saban Allah kuma kaga Allah ya kyale shi Allah yana masa tarko ne ya je rayuwa a san ya ci wuta wanda zai yi shekara kamar miliyan ɗari kafin a ture shi kai ka gode wa Allah ka tsara gode wa Allah akan haka ya kai ɗan uwana da malaman musulunci suka ce shi wadatuwa ta zuciya in kana so ka rayu to riƙe ta sai ka rayu a matsayinka na sarki in kana da wadata ba to za ka rayu a matsayinka na sarki domin wancan mai kuɗin da yake kallonka ko da wancan mai kuɗin da yake bayanka ba zai ganka a ƙofar gidan shi ko zai ganka ballantana ka zubar da mutunci wancan ɗan siyasan zai ganka a ƙofar gidan shi ba zai ganka ba ballantana ka zubar da mutunci kenan idan ka samu wadata sai ka rayu a matsayinka na sarki kai ke da iko da kanka kai za ka ce kaza zan yi kaza zan yi Allah ya ba mu ikon gyarawa kai dan wana ko da baka ga alaman sarauta a tare da kai ba sarakuna su muna hakuri ba ko da baka gani ba to za ka gani a hutu da za ka samu na jikinka ya kai ɗan uwana tambaye zuciyanka ina waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya tara muku tarin tarin dukiya na duniya shin sun bar wannan duniyar da abin da ya wuce kima na auduga da likafani sun wuce ba su wuce ba da zaran ka mutu duk yawan dukiyanka da kake ta faɗi taki abinda ba za a iya yi maka shine in ma wanda ba musulmi bane a dauko auduga a tusa a kunnen shi a sa a baki shi da wasu musulmai ma ana musu haka ko a dauko auduga a tusa a kunne a tusa a hanci a sa a baki sai farin likafani da za a lullube kare shi cikin abin da zaka yi tafiya da shi lahira kinan akwai bukatun mu ƙara tsayawa mu tambaye zukatanmu wai yaya za a yi mu samu wadatuwa ta zuciya a ƙarshe sai addu'a da sabon shugaban ƙasa da aka zaɓa ko ko tsohon shugaban ƙasa da ya ƙara komawa Allah subhanahu wata'ala ya shiryar da shi Allah ya maka jagora Allah ya sanya shi dalili na shiryan al'umma Allah ya bashi ikon jawo ma ƙasa alheri dukkanin kyawawan zato da al'umma suke yi masa Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar masa alƙawura da ya ɗaukan mu al'umma Allah muna roƙonka ka ba shi ikon cikawa Allah ka ba shi ikon saukewa Allah kakka jarabce shi da saba alƙawari Allah kakka jarabce shi da saba alƙawari Allah muna roƙonka dukkanin abin da zai zamanto mana alheri da kasar mu da jihar mu da gundumar mu Allah muna roƙonka tabbatar mana da shi innaka ala zalika laqadir hakan alheri Allah subhanahu wa ta'ala ya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي الكريم الحمد لله وما توفيقي إلا بالله الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن التقويم وأنعم عليه نعمه ظاهرة وباطنة القائل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه أجمعين القائل وارض بما قسمه الله لك تكن عبد الناس أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقوى وأصلحوا أقوالكم وأحوالكم يصلح لكم أعمالكم وعافيتكم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إخوة الإيمان كثير منا قد رأى صنوفا من الناس في هذا الزمان من لا يقنع ولو ملك كنوز الأرض ولا يكتفي بجميع أطعام الدنيا ولو على حساب دينه ولو على حساب دينه وخلقه وصحة عقله وفكره وبدنه ونومه ويقظته كلها في الدنيا ماذا كسب اليوم وماذا خسر ولذلك تجده يتخيل على الدنيا بالحلال والحرام والكذب والخبيئة ولا يبالي لأن الدنيا استعبدته والعياذ بالله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد القميصة إخوة الإيمان فعدم القناعة عذاب في الدين والدنيا والآخرة ومن أعظم ثمارها محق البركة وذهابها من النفس والمال والوقت وغيره إذ من أهم أسباب محق البركة ضعف الإيمان بالله تعالى وعدم ترميم القلب على على القناعة والغنى فإن حقيقة الفقر والغنى تكون في القلب فمن كان غني القلب نعم بالسعادة وتحلى بالرضا والبركة وإن كان لا يجد قوت يوما قال تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أما بعد فيا عباد الله يقول رسول صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى يبتلي عبده بما أعطى فمن رضي بما قسمه الله عز وجل له بارك الله له فيه ووسعه ومن لم يرضى لم يبارك له رواه أحمد وفي المقابل من كان فقير القلب فإنه لو ملك الدنيا لو ملك الأرض ومن عليها إلا درهما واحدا لرأى جناه في ذلك الدرهم فلا يزال فقيرا حتى يناله قال تعالى من كان يريد حرث الآخرة نزل له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا ومن من كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها من كان يريد حرث الآخرة نزل له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب فقناعة المؤمن ورضاه بما قسمه الله له من رزق وعدم سؤاله والطلع إلى ما عند الآخرين والطمع في تحصيله سبب عظيم من أسباب البركة ولو كان رزقه قليلا كما أن السؤال وحرص النفس وطعامها إلى ما عند الآخرين سبب عظيم من أسباب حق البركة ولو كان هذا المال الذي يقتله عليه كثيرا قال تعالى قل ان عبدي يقتل رزقا من يشاء من عباده ويغفر له وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين إخوة الإيمان ومن أسباب مخ البركة كثرة الذنوب وانتشارها فهي من أهم أسباب فهي من أهم أسباب مخ البركة فللمعصية أثر عظيم في مخ البركة المال والعلم والعلم والعمل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الرجل ليبرم برزقه ذنب يصيبه رواه ابن ماجه فاتقوا الله تعالى إخوة الإيمان واقنعوا بما رزقكم الله من فضله فالقناعة شفاء ودواء وراحة النفس وقد قيل هي القناعة فالزمعة إذ ملكا ولو لم يكن لك إلا راحة البدن فأين من ملك الدنيا بأجمعها هل راى منها بغير الكفر والكفر اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم امنا في اوطاننا واصل اللهم ولاه امورنا اللهم يا مجيب الدعاء اصلح حاكمنا الجليل وسدد خطاه واجعله سببا في اصلاح الامه ووفقه الى خير البلاد والعباد وهيئ له من امره رشدا وارزقه بطانه صالحه التي تكون عونا له في الخير واجعله يا رب خيرا لجميع المواطنين واجبه يا الله على ايفاء القبور والوعود ولا تكن حسن ظن عبادك الفقراء الاثرياء في عبادك في عبدك لك في عبد لك تجلى اسمك الحق فيه والعدل في اقواله فعدت اللهم ذلك في افعاله وتقديراته انك قريب سميع الدعاء والقادر عليه بعد الله ان الله امركم بامر بلا فيه بنفسه فقال جل وعلا في محكم تنزيله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا الى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم.